أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barke mu da sake saduwa a wannan yammaci na wannan yuni mai tarin albarka na litinin wanda ya yi daidai da 20 da watan tara watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya yi daidai da hudu da watan shidda a lisahin turawa miladiyar haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya muna addu'a ta alkhairi wannan kwanaki da muka shiga guda goma na ƙarshe ya Allah ka sanya muna cikin bayonka intattu ya Allah ka gafarta muna ka karbi ibadukan da muke a cikin wannan wata mai tarin albarka bi rahmatika ya arhamar rahimin muna tawassali da wannan ibadun da ake yi ya Allah ka fi mu sanin bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu na alkhairi duk musulmin da ke cikin tsanani na rayuwa Allah ka sauwaƙe masa zuwa ga sauki wa'inda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka ƙara ba mu dama mu bauta waka da lafiyar da ka ba mu muna addu'a ta alkhairi in kasuwa mu manya da ƙanana Allah ya shiga cikin lamurran su Allah ka azikta mu da arziki masu mai albarka ma'aikatan mu na harkar hukuma tun daga sama har zuwa ƙasa dukkanin da suke ya Allah ka kare mu da su bi rahmatika ya arhamar rahimin jiya mun kwana a aya ta saba'in da shidda a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul hajj fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa ila Allah turja'ul umur yau za mu tashi a aya ta saba'in da bakwai sai Allah ya ce ya الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله يتي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى ينا كرم ما إيماني سيتي يا أيها الذين آمنوا ya ku wa'inda kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa'inda kuka ce Allah shine Ubangijinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzanku addinin musulunci kuma shine addininku kun yarda da al-musulunci kuma za ku bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce irka'u wasjudu ku yi ruku'i sannan kuma ku yi sujuda wa Allah subhanahu wa ta'ala wa'budu rabbakum ku bauta wa Allah ubangijinku waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata ayyukan alkhairi idan kuka yi wannan to in Allah ya da za ku samu dacewa da aljanna a gobe alkiyama idan muka dibi siyakin aya Allah ya ce ya ku masu imani nan umarni ne Allah yake ba da guda hudu umarni na farin wato ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ruku'i ku yi ruku'i to bayan ku yi ruku'in sannan kuma ku yi sujuda wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ku bauta wa Allah wanda ke shine ku wanda ya samar da ku tun ba ku sannan kuma alladhi yudabbira shu'unakum wanda shine ke jujjuya lamurranku to idan muka dibi wannan ay arruku da as-sujud gaba ɗayansu suna cikin mi suna cikin ibada amma kuma sai Allah subhanahu wataala ya ƙara cewa wa'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku imam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yace al-ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال الظاهرة والباطنة من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة idan aka ce ibada ya ce suna ne wanda yake gama gari shamir wanda ya haɗe komi da komi wanda duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma Allah ya yarda wannan abin to cikin sunaye cikin magana ne ku kuma aikatawa sunan shi ibada to bayan ku yi ruku'i daga banku bayan ku yi ruku'i daga bai to abu na da zai biyo baya kun yi sada daga bai to kuma ku yi ibada watan ta furuci ku dinga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace yake ma wani sahabi wasiya yace kana ji yace kada ka kuskura halshen kai ya katse da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ka zamanto ko da yaushe ki zamanto ko da yaushe abinda ke fitowa a bakinki ko abinda ke fitowa a bakinka ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ne ka dinga istighfari har manzo Allah yake cewa inni astaghfiru astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ati marra nabi ce ina yin istighfari ina roƙon Allah ya gafarta min a wuni ya so ɗari to kaga duka wannan ayyuka ne na alkhairi ga tahmidi ga tahlili ga haukala da sauransu to Allah ya ce wa'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku waf'alul khaira ku aikata ayyuka na alkhairi duk wani dange na alkhairi ku sada zumunta ku kyautata ma mahaifa abokanan uwaye in Allah ya fore a taimaka musu abubuwa na alkhairi da duk wani aiki da kasan na alkhairi ne ku je ku share masallaci ku shuka itace ku gudda kazamta akan hanya ku yi kaza ku yi kaza duk wani aiki na alkhairi Allah ya ce to ku aikata sa to Allah ya ce la'allakum tuflihun huna littahqiq tabbas idan kuka aikata wa'annan abubuwa na alkhairi kuka yi tsaye da sallah ma'ana kuka bauta ubangiji to Allah ya ce za ku samu dacewa a gobe alkiyama sai Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jatabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله يتي وجاهدوا في الله حق جهادي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير التي وجاهدوا في الله حق جهادي ku yi ku yi jihadi ma'anar jihadi shine ku yi kokari a cikin addinin Allah matukar kokarin ku matukar iyawa ku a cikin addinin Allah ya ga ce jihadi shine ai jihadi ma'ana yayi kokari to Allah ce ku yi kokari fillahi ai a cikin addinin Allah haqqa jihadi matukar kokari watan ku yi kokari kware da gaske akan mi akan ci gaban addinin Allah subhanahu wataala wannan imamu ibnu kathir ya ce ai bi amwalikum ku taimaka wa addinin Allah da dukiyoyinku wa alsinatikum da kuma halshenku ku dinga istighfari wa anfusakum da kuma kawunanku idan ana buƙatar a zo a yi wani aiki na addini wanda ana buƙatar ƙarfi to ku sawo kawunanku ku sa dukiyarku ku ba da shawarwari a gun addinin Allah subhanahu wa ta'ala haka ibnu kathiri ya gai a cikin tafsirinsa ya ce wannan shine abin da Allah yake ni da ku yi kokari a cikin addinin Allah matukar jin tsoronsa matukar jihadi to Allah subhanahu wataala ta irin wannan magana alqur'ani yace ittaqullah ya allazina amtaqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha ya ku wa'anda kuka yi imani sai Allah ya ce ittaqullaha ai ilzimu ta'atillah wajtanibu nawahi ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku bi dokokin Allah ku hanu da abinda Allah subhanahu wataala ya hanu da ku sai Allah ya ce haqqa tuqati matukar jin tsoron Allah subhanahu wataala duk abinda Allah ya umarce ku to ku yi kokari ku aikata abinda Allah subhanahu wataala ya hane ku to Allah ya ce ku hannu da wannan abin wannan shine ma'anar ku ji tsoron Allah matukar ji tsoron Allah sai Allah ya ce huwa jtabakum هو اجتباكم shi Allah subhanahu wa ta'ala shine ya zabe ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya tabbatar mana mu ne fiyayyen al'umma Allah ya ce kuntum khaira umma كنتم خير أمة أخرجت للناس Na'am.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون Allah بالله
ce kuntum khaira umma kun kasance ku al'umma annabi Muhammad khairu umma fiyayyen al'umma inji Allah subhanahu wataala ukhrijat linnasi da aka fitar wa mutane a duniya ku ne fiyayyen al'umma su- inji inji Allah subhanahu wataala to shine Allah ya ce huwa ijtabakum shi Allah shine ya zabe ku ai wannan al'umma Allah subhanahu wataala ya zabe ku akan sauran al'ummomi sannan wa faddalakum ya fifita ku akan kowace al'umma sannan wa sharrafakum ya daga shar da darajar ku a cikin al'ummomi sannan wa khassakum bi akrami rasulin duk duniya ku ne al'ummar manzon Allah ku ne al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance da annabin da ya yi kowane annabi daraja a duniya sannan wa akmal wa akmal shar'in Allah subhanahu wataala ya cika shari'o'insa a cikin wannan al'umma sai kuma Allah subhanahu wataala ya turo mana littafi fiyayyen littafi shine alqur'ani wanda har duniya ta nade ana karanta alqur'ani kaga Allah bibita mu ga fiyayyen al'annabi wanda shine akhirul anbiya kuma imamul mursali shine karshen annabawa kuma shugaban manzanni sannan kuma ga alqur'ani Allah subhanahu wataala ya fifita mu akan sai ba mu alqur'ani to kaga Allah subhanahu wataala yami ya zabi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma har a gobe alkiyama idan aka je al- alkiyama idan za a shiga aljanna al'umma da za ta fara shiga aljanna ta ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to Allah ce huwa ijtabakum hakikan Allah subhanahu wataala ya zabe ku da ya saya ku mafificiyar al'umma ya sanya mafificin manzo a cikin ku sannan kuma khairu kitabin kuma fiye littafi a duniya alkurani sai Allah subhanahu wataala ya saku ne aka turo shi sai Allah ya ce وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj hakikan Allah subhanahu wataala bai sanya muku ba a cikin wannan addini na musulunci wani abu wanda zai kuntata muku na kunci a addinin musulunci babu kunci inji Allah subhanahu wataala wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah subhanahu wataala bai sanya wani abu mai kunci akan ku ba addinin musulunci abu ne wanda yake da sauki dukkanin shari'o'i na addini ka dibi cewa aka kai sallah idan kana lafiya kai ta a tsaye idan babu lahiya ak- ba tsora maka dole sai kami ba a tsaye sai aka ce kai ta daga mi kai ta daga zaune idan ba ka iya yi daga zaune aka ce kai ta daga ina kai ta daga kwance wannan sauki ne ko ba sauki bane to addinin musulunci Allah ya ce babu kuntatawa a ciki dukkanin musulunci wato sauki ne ke ciki sai Allah ya ce ملة أبيكم إبراهيم wannan addini fa Allah ce millata abikum Ibrahim hanya ce tafarki ne na babanku annabi Ibrahim watan babanku annabi ibrahim shine tab mutumin da aka fara aikowa watan yayi bayani akan tauhidi baya yayi bayani akan tauhidi to Allah ya ce ku kuna kan addini na annabi ibrahim wanda mun karanto tarihin annabi ibrahim malamai suka ce to me yasa aka ce millata abikum ibrahim sai aka kawo shi a mansubi suka ce ai za ka kaddarta masa za ka kaddarta mashi ne ka ce ai ka millata abikum ibrahim ce mansubi ne ala taqdir za ka yi masa nasbi ne amma za ka kaddarta masa kafin gabanin ka kawo shi to Allah ya ce millata abikum tafarki ne watan kuke a kansa na addini wanda yake addinin annabi ibrahim sai Allah ya ce هو سماكم المسلمين من قبل Allah ce huwa sammakumul muslimina min qabl hakikan Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sanya muku suna almuslimina musulmai min qabl tuntuni Allah subhanahu wa ta'ala shine ya rada muku suna musulmai a duniya to wasu malamai suka ce huwa sammakumul muslimina min qabl wannan ana dai suka ce agun malumai luka suka ce ad-damiru yaudu ila aqrab ila aqrab madhkurin abinda aka fi yawa ambato to an ce huwa millata abikum ibrahim sai aka ce kuma huwa sammakumul muslimin suka ce ai wannan damir yana komawa ne zuwa gawa zuwa ga annabi ibrahim khalilur rahman kamar da annabi ibrahim yayi addu'a inda Allah yake cewa rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ya Allah ka sanya mu musulmi lokacin da ke gina dakin Ka'aba yace ya Allah ka sanya mu musulmi su ce to nan ne wato shi farko wanda fara kiran mutane da musulmi suka ce annabi ibrahim amma kauli rajihi wanda mafiya yawan malaman tafsiri in su mujahid da ata suka rinjayar shine cewa huwa sammakumul musulmi shine ya sanya muku suna musulmi suka ce wannan ana nuhin Allah subhanahu wataala idan ka ɗauki siyagin aya duka ana bayani ne akan ikon Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ya sanya muku suna watan musulmi min qabl ai min qabli hadha alqur'ani tun gabanin zawa wannan alqur'ani a cikin littattafan da suka gabata akwai sunan ku ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da suna musulmi sai Allah ya ce وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم Allah ya ce wa fi hadha a cikin wannan ma ma'ana a cikin wannan alqur'ani ma Allah ya kira ku suna musulmi sai Allah ya ce li yakuna rasulu shahidan alaikum domin manzon da Allah subhanahu wataala ya turo a kanku ya kasance wato mai shaida game da ku a inin alkiyama za shi ba da shaida a kanku sai Allah ce wata kunu shuhada وتكونوا شهداء على الناس ku kuma za ku ba da shaida akan al'umma da suka riga suka gabata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata rana yana zaune sai ce ma ibnu mas'ud karanta min alqur'ani manza sai ce ka karanta min alqur'ani yace ya rasulullah a aqra alayka alqur'ana wa alayka unzal yanzu ya manzo Allah zan karanta maka alqur'ani bayan kai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma alqur'ani ka dibi tawadu nawa na manzon Allah sallallahu wa yana buƙatar wani ya karanta masa alqur'ani yace ibn mas'ud ka karanta min alqur'ani yace wani manzon Allah a sabkan maka da alqur'ani ni na dawo ina karanta maka shi sai da yace uridu an asma'uhu min ghairi ina buƙatar na ji karatun alqur'ani daga wani na wanda ba ni ba sai ibn mas'ud ya ce sai na fara karanta alqur'ani sai na dauko suratul nisa ina karantawa ita sai da zo da wata aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول shahidin
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ibn mas'udin Allah ya kara masa da ya ce lokacin na karanta wannan aya ina karantawa da na kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai daga idanun manzon Allah sun ciko da hawaye idanun manzon Allah sun canza sai manzo Allah ya ce ka dakata ma'anar aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ta yaya ya halin mutane za su kasance a irin alkiyama a yayin da za mu zo da kowace al'umma za ta bada shaida Allah ya ce wa ji'na bika kai manzon Allah za mu zo da kai ala haula'i ka zo akan wa'annan al'ummomin suka gabata shahidan kana masu shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuka to Allah ya ce li yakuna rasulu shahidan alaikum domin manzo ya kasance mai shaida a kanku annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da ya zo hajjatul wada hajjin bankwana ya yi doguwar huduba ya yi mutane bayanne addini diyawa daga ciki da ya kare bane sai ce hal ballagtu shin na isar da sakon da Allah ya tura da ni suka ce na'am ya rasulullah eh ya manzo Allah yace Allahumma shahad ya Allah ka shaida kaga manzo Allah sallallahu zai bada shaida akan al'ummu zai bada muta al'ummu shaida akan mutane sannan kuma Allah ya ce wa takunu shuhada ala nasi kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za ku ba da shaida a inin alkiyama akan al'ummomin da suka gabata na cewa kuna masu shaida kun karanta a cikin alkur'ani mai girma cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa kuma sun zo su yi wa'azi kun karanta alkur'ani kun ji ga tarihin annabi Nuhu inna arsalna Nuh ga tarihin annabi Musa ga tarihin annabi Ibrahim ga tarihin annabi Suleiman ga tarihin annabi Dawud ga tarihin ga annaba ga sunan duka kun karanta tarihin su a alkur'ani to Allah ce za ku ba da shaida a gobe alkiyama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakunu wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kamar haka gane inda Allah yace ja'alnakum ku al'umman manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ja'alnakum muka sanya ku Allah yace ummatan wasata tsaka tsakiyar al'umma litakunu shuhada'a 'ala an-nas domin ku kasance masu shaida akan mutane a gobe alkiyama wa yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya bada shaida akan ku za ku bada shaida akan al'ummar suka gabata manzon Allah sallallahu shi kuma zai bada shaida akan akan al'ummar sa kenan to Allah ya ce waton domin ka kasance waton manzo ya kasance mai shaida akan ku kuma ku zama to masu shaida akan mutane a gobe alkiyama sai Allah ya ce faqimu salata wa atu zaka Allah ya ce faqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah sada kuma ku ba da zakka ma'anar tsaye da sallah alqur'ani ba ka zo ka ka tsaya kana sallah ba ana buƙatar na farin kai bisa ilimi sharadin farin karatun sallah sharadin farin na sallah tsaye da sallah shine kayi bisa ilimi ka koyi yadda manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karantar ya manzon Allah yayi malumai su yi tafai ga Nasiruddin al-Albani ya rubuta littafi sifatu salatin nabi min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha sai ka je ka duka karta sifar sallan manzon Allah to Allah ce faqimu sala umarni Allah ya bada ku tsaye da sallah na farin ku je ku karanta ya ake yin sallah na bi ku san yadda ake tsaye da rukunnanta saboda da yawa daga cikin mutane za su yi sallah amma ruku'i bai cika ba bai ya bambanta maka tsakanin farilla da sunna da mustahabi kaga akwai matsala to ku san wa'annan abubuwa a cikin sallah ya ga sanin tsaye da sallah to yana buƙatar abubuwa da yawa na farin ka san farilla ka san sunna ka san mustahabi ya za ka gyara idan kabliya ko ba ta same ka sallah ce wa atu zaka ku ba da zaka dukiyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku haƙƙin Allah ne wato akan bayun Allah ku da Allah ya ba ku waɗanda ba su da Allah ce to ku fidda zakka ku ba su Allah ce wa aqimus sala wa aqimus salata wa atu zakata ai ma'ana ita'u zaka huwa al-ihsanu ila khalqillahi shine kyautatawa ka kyautatawa bayun Allah subhanahu wa ta'ala bima aujaba da abinda ya wajabta shi Allah ya wajauta ce ka bada lil faqiri na abala na ka ba talaka alal ghani shi Allah ya wajauta me kudi in Allah ya baka kudi to akwai idan sun kai nisabin hidda zakka ka hidda ka ba wani ka ba talaka min ikhraji juz'i ba duka aka ce ka bada ba wani bangare ne aka ce aka cikin miliyan bai wuce kai da jika ɗari to gaga haƙƙin Allah ne ka fidda ka bada shine zaman lahiya gunka in Allah ya ce kai kai kai sai ka huta to Allah ya ce faqim wa faqimus salata ku tsaye da sallah watan ku cika sallah da rukunnanta da farillanta da sunnoninta sannan kuma idan za ku yi ku yi da manzan rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karanta da ku malaman fiqh suka ce man salla ghaira salatan nabi la salata lahu duk wanda yayi sallah ba irin ta manzon Allah ba bai da sallah da haka sai ka je makaranta ka koya sai Allah ya ce wa'tasimu billahi huwa maulakum Allah ya ce wa'tasimu billahi ai i'tasimu billahi wasta'inu ku riƙi Allah subhanahu wa ta'ala ku riƙe addinin Allah ku riƙe kalmar la ilaha illallah ku riƙe addinin Allah subhanahu wa ta'ala gam gam addinin Allah Allah ce wa atasimu bi billahi huwa maulakum ku riƙe Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma idan za ku nemi taimako ku nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala huwa maulakum shi Allah shine majibincin lamurranku almudabbir li shu'unikum shike jujjuya lamurranku idan zaka nemi taimako Allah ce wa atasimu billahi ku nemi taimako gun Allah subhanahu wataala ku riki addinin Allah da kyawu sannan ku nemi taimako Allah subhanahu wataala to kaga wannan khitabin Allah ya yi shi alqur'ani hurade da dama ya kira masu imani akan a dinga itisami a dinga haduwa a samu al-ittihad abin da ake ce ma hadin kai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam farkon abin da ya fara yi zauwa shi madina shine ya hada mutane su zamanto akan addini guda lokacin da manzon rahama ya zo a garin madina akwai sabani na kabilanci tsakanin mutanen larabawa tsakanin kabilar aus da khajraj to abinda manzon Allah ya fara shine ya gudda kabilanci a tsakanin su ya hada su shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kira alqurani yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati na'am wa la tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون kabara wa Allah Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani wa Allah subhanahu wataala ittaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face kuna musulmi sai Allah ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku rigi ku riki igiyar Allah subhanahu wataala Allah ce gaba daya wa'tasimu bihablillahi jami'a gaba dayan ku Allah ce ku riƙe igiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ilaha illallah ku riƙe kalmar wannan kal inji Allah wala tafarraqu kada ku kuskura ku rarraba sai Allah ya ce ma larabawan Madina wankuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi akan ku iz kuntum a'ada yayin da ku kasance a'ada'a maqiya fa allafa baina qulubikum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada a tsakanin zukatanku wa kuntum ala shafa hufratin kun kasance akan gebe watan na hutar jahannama fa an kaza kun min sai Allah ya tsirta da ku daga wannan abin Allah ce wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku ni'imar da Allah ya muku ku larabawan Madina iz kuntum a ada yayin da ku kasance makiya wa juna kuna adawa kuna gaba kuna akan kabilanci da yaƙe-yaƙe wa'anda bai da kan gado akan abin da bai kai kawo sai ga laraba suna faɗa akan sa Allah ce ku tuna ni'imar Allah akan ku ne muku Allah ce hada al'umma yau ko Allah ce fa allafa baina qulubikum sai Allah subhanahu wa an taba yaki tsakanin eh, mutanen Laraba a shekara da aka ana yaki kan abin da ya shahi waton abin da ya shahi waton tserar dawaki abin da bai kai kawo ba sai mutum ya taso tun taso sai iske kabilan wani da su wani muna ana gaba kuma bai san dalili bai tashi ta faɗa kan shi Allah ce ku tuna ni'imar da Allah ya muku akan ku kasance kuna kiyayya wa juna ba ka son ganin ci da gaban na uwanka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada tsakanin zukatan ku shine Allah ce manzo Allah law allafta eh, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim kai manzon Allah da zaka zo gida gida ka ba kowa abin duniya wallahi baka iya hada zukatan su walakin Allah allafa baina qulub bainahum Allah shine wanda ya hada tsakanin mutane suka eh, suka kasance musulmi gaba daya sai Allah ce kun kasance a gefen jahannama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da ku wannan ni'ima ce to Allah ya ce wa tasimu billahi ku riki igiyar Allah ba a buƙatar tafriq rarrabuwa tsakanin musulmi duk abin da ake bukata musulunci ya katar da al-ittihad bature ya ce union haɗin kai a musulunci aka san wannan lokacin da manzal sallan ya zo a Madina bayan Allah ya musu wannan khitabin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya haɗa tsakanin mutane Allah ce fakuntum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai manzo Allah dinga hada su yace wane da wane na hada ko mutum dan garin Makka da dan Madina sai annabi ce na hada ko tsaka ɗan uwan juna ne lokacin har galo suna ci wa junansu annabi ce na hada ku da kai da shi ƴan uwantaka kai wane da wane kai ma ƴan uwa ne kai ma wane da wane ƴan uwa ne sai sahabbai mutanen Madina al-Ansar suka yi mutanen Makka abinda duniya ba taɓa samu wanda ya wata wata kabila kamar shi ba da gonar ka sai ka raba biyu zai ce zai ce ka tashi ka je ga gona zai raba mutumin madina zai raba gona ya ce ma muhajir ka je ka yi noma ka ci ka kare mutuncin kanka shago ya zo ya raba saboda kare mutuncin kai cikin mata sai diwar da kake so ya saki ka aura haka suka ta yi Allah ce fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka waye gari da daimar Allah subhanahu wataala ta addini kuka sance yan uwan juna duk inda musulmi yake dan uwan juna ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ya ce wa atasimu billahi ku rike alkiyar Allah subhanahu wa ta'ala ku nemi taimakon Allah huwa maulakum Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin lamarin ku ibnu kathir ya ce ai hafizakum wa nasirakum shi Allah shi ke kare ku kuma shi zai taimake ku sai Allah ya ce fa ni'mal maula wa ni'man nasir sai Allah ya ce fa ni'mal maula wa ni'man nasir ma dalla da wannan majibincin lamari wanda yake taimakon al'umma bayansa wa ni'man nasir kuma dalla da wanda yake wato a ce Allah subhanahu shi ne ke taimako fa ni'mal maula ya ce maula majibincin lamurra mutum to ma dalla da wannan majibincin lamurra sannan kuma wa ni'man nasir ma dalla da wanda yake shine ke taimakon al'ummarsa ai bayunsa Allah subhanahu wataala ya yi alkawali kamar da makaranta wala yansuranna Allah man yansura Allah zai taimaki wanda yake taimakon addininsa to idan ya zamanto a rayuwa ka yi tawakkali da Allah subhanahu wa ta'ala ka dogara da Allah subhanahu wa ta'ala ka mai da lamarin ka ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa law kuntum tatawakkaluna ala Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da kuna dogara ku ai annabi Adam akan Allah matukar dogaro wa Allah subhanahu wa ta'ala manzala ce wallahi la razaqakum da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzikta ku kama yarzuqu tayr kamar da Allah yake arzikta tsuntsu ana ce ga tsuntsu ta tashi cikin ta matse amma ta dawo gida ciki koshe ba ta da shago ba ta da rihewa kawai ta ta ta ce a cikin arzikin Allah subhanahu wa ta'ala to madalla da majibincin lamura sannan kuma madalla da wanda yake mai taimako shine Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu muna roƙo kuma ya ƙara jibinta lamuran mu ya dora mu akan makiya ya sanya aljanna ce makowan mu karshen suratul hajji kenan za mu wuce suratul mu'minin mu'minun sai Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون يحفظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي لما خلق الله الجنة يا عند الله سبحانه وتعالى يا هل الجنة خلق فيها ما لا عين رأت Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci abin da ido bai taba gani ba, wala udhunun sami'at kunne bai taba jinsa ba, wala khatara ala qalbi bashirin sannan bai taba zuwa ba a tunanin da annabi Adam. Sun maƙala laha sai Allah ya ce ma aljannar ta kallami ki magana, faƙalat sai ta ce qad aflahal mu'minun haƙiƙa masu imani sun rabauta. annabi ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljanna ya sanya mata abubuwa na jin daɗi komi sai Allah ya ce wa aljanna ta yi magana abinda aljanna ta ce kad aflahal mu'minuna hakikan masu imani sun mi sun rabata wannan sura suratul mu'minun tana kantar da abubuwa wato na bayani kan masu imani da kuma makoma ta masu imani da sauran al'ahkamu shari'iyya ta da aya kusan watan aya 118 farko sai Allah ya ce qad aflahal mu'minun bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ce hakikan masu imani al-mu'minun qad aflaha hakikan masu imani sun samu babban rabo sun dace sun yi watan sun tabka sun jefa cewa sun tabke masu imani idan ce al'iman masu suwaye masu imani su ne waɗanda suke bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala suke hannuwa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana malum suka ce wato akwai bambanci tsakanin al'iman al'mu'minun da kuma al'muslimun idan aka ce al'mu'minuna ya da bambanci da al'muslimuna suka ce kullu mu'minin muslimin wa laisa kullu muslimin mu'min dukkanin mu'min mummuni mummuni a suka ce wato musulmi ne amma kuma ba kowane musulmi ba yake mai imani muna fahimta ba kowane musulmi ba yake mai imani amma kowane mai imani musulmi ne amma ba kowane musulmi yake mai imani ba to Allah ce dai su masu imani hakikan sun dace sun yi ra- sun ji za su dace a gobe alkiyama tun nan duniya ma a ba su shaida a karanta musu cewa hakikan sun dace a gobe alkiyama kamar ka tambayi Allah to suwaye almu'minun sai Allah ya ce الذين هم في صلاتهم خاشعون Allah ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un su ne wa'anda a cikin sallar su idan suka je ganawa wa al- da Allah subhanahu wataala Allah ya ce khashi'un suna masu kaskantar da kai suna masu khushu'i a cikin sallah ba sa wasa a cikin sallah mutane ne akwai kaskantar da kai wasa- cikin sallah khushu'i abinda da ake bukatar mu samu mutum ya samu mi ya samu khushu'i malaman fiqh suka ce idan ka zo sallah to ka fidda duniya da abinda ke cikin ta zaka zo ne ka gana da wa da Allah subhanahu wataala kaga khushu'i ya ya dauki abubuwa da yawa ana bukatar kakan ka samu natsuwa ta kana cikin tufafi na masu kamala wani zaka bauta wa Allah subhanahu wataala kai ka ji mutum aka ce zai ta tambaya aure ya zashi sai ga mutum zai je yayi wanka ya ta yayi kwafiyar ko ya shafa mai ya sa tirare sai an kai pressing an wanke tufafi a yi tsira cikin takalmi waje ta ina zai je tambayar aure amma don Allah ka dibe shi a masallaci wallahi daga guntuwan do sai wata tsohon jallabiya Allah ya sauwaƙe yana zuwa kuma can dama ya rata ya ta wani ƙwaro ya shiga yana zuwa ya ta sosai cikin sallah damun ta yi dauɗa ba a wanke ta ana buƙatar khushu'i mutum ya natsu a cikin sallah at-tumanina shartun min shuruti sihhati salah natsuwa a cikin sallah shar'i daga cikin sharuɗan cikin sallah dole sai an natsu a natsu kana sallah kana gyara hulla cikin sallah ina khushu yake kana sallah kana tabin aljihu an baka ajiyar miliyon ina khushu ina khushu cikin sallah kana sallah kana tunanin daga nan wa wata ila liman liman ya jima mutane bakin shago suna jira ina khushu da Allah to Allah ya ce masu ibadi su cikin sallar su akwai khushu'i suna kaskantar da kai duka suka zo duniya fidda duniya suke za su saki duniya inna lillahi ibadan futuna tallaqu dunya wa khafu fitna su kawai suna jin tsoron wannan fitar al musalli yunaji rabbahu me sallah yana ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce akwai su da khushu'i bayan khushu'i sai Allah ya ce والذين هم عن اللغو معرضون Allah ya ce wallazina hum anil lagwi mu'ridun siffa ta biyu ta masu imani Allah ya ce anil lagwi akan wata abin da yake eh allahu idan ka ce allahu shine ma la fa'ilata fihi min al aqwali wal afal duk aikin da bai da amfani duk zancen da bai da amfani sunan shi allahu inji malaman tafsiri duk zancen da zaka yi wanda baya da amfani baka karuwa wani bai karuwa daga gare ka sannan kuma duk aikin da zaka yi wanda babu karuwa ba za a karu daga gare ka ba sunan shi allagau shi yasa in ka dibi cikin karatu cikin hadisan manzo Allah yake cewa idan ka zo sallar juma'a liman na na khutuba wanda yake lagawo bai da mi bai da sallah wanda ya ce masa shi ma ya shiru shi ma tashi ta faɗi ko to su masu imani anil lagwa akan duk wata wasa ta bazance firar banza da kuma aikin banza wanda babu amfani Allah ya ce mu'ridun suna masu mi suna masu kau da kai baka samun mai imani a hurin zancen banza sannan kuma ba za ka samu mai imani ba akan yana aikata aikin banza Allah ya ce suna kau da kai akan wannan abubuwan akan to yanzu ka nemi mutum nawa ne zai zai bata lokacinsa a fada a ɗora shahi a sha firemi a sha dezem turazem har san kem ba a ɗauko hira ƙala lahu ƙala rasuli ba amma duk zawar unguwan nan tasu sun- sun ɓulge su wallahi ka shiga lawa- lagawa kenan wani kawai da rashin aiki sai a ɗauko lido a aza ko fada sai ce to malam da i kallon titi na kallon matan maza ga- kuma i lido lagawa kenan wallahi siffa ta masu imani Allah ce anil lagwi mu'ridun akan duk wani abu wanda bai da amfani a rayuwa mu'ridun suna kau da kai shi yasa lokaci mutane na wasa da lokaci wallahi a rayuwa lokaci abu ne mai kima da daraja kada kai wasa da lokacinka lokaci ba a wasa da lokaci shi yasa Allah ya rantsuwa da lokaci a furare da dama ka kula da lokacinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cikin abin da za a tambaye mutum a gobe alkiyama kafin ka kiyar sirati akwai lokaci lokaci da ka zo miye kai shak sai gwanda sai an tafi ka mi kai a cikin ta wallahi shak sai gwanda amma mutum ya zo ya zauna kawai firar banza wani kawai hira da bata da amfani ba zai samu dala ko kwabo ba amma zai zo ya bata wani wasa da bata da amfani to Allah ce siffa ta masu imani bayan tsere sallah to sannan kuma anil lagwi akan duk abin da ya shahi watan abin da baya da amfani Allah ce mu'ridun suna masu mi suna masu kau da kai shi Allah ce wa idza marru bil lagwi marru kirama kaga siffa ce suka ga suka zo ana ta wasa to su ba da su ba ciki sai a zo a zauna ana surutun banza wannan ba da su ba sai Allah ya ce والذين هم للزكاة فاعلون siffa ta uku ta masu imani da Allah ce sun samu rabota a gobe alkiyama Allah ce wallazina hum lizzakati fa'ilun su masu imani game da fidda zakat dukiyar da Allah ya basu Allah ce suna aikata ba su taushe haƙƙin Allah lizzakati fa'iluna game da zakkar da dukiyar da Allah ya basu suna fidda haƙƙin Allah da ya ce a fidda su baiwa bayan Allah da Allah ya ce masu imani Allah ce lizzakati fa'iluna dukiya da Allah ya ba su zakka da Allah ce su fidda duk sun kai nisabi watan koma me Allah ce suna aikatawa ba su tauye haƙƙin Allah akan mi a cikin dukiyar tasu shi yasa wallahi ƴan uwa mu nisanci tauye haƙƙin Allah a rayuwa to wasu ga ce da aka ce lizzakati fa'iluna wato bi ma'ana at-tazkiya suna tsarkake rayuwarsu kenan wani kauli na malaman tafsir suka ce ai lizzakati fa'iluna game da rayuwa annafs kenan suna tsarkake ta daga shirka da kuma kazamta kamar Allah ce qad aflaha man zakkaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Allah ce qad aflaha man zakkaha hakikan ya rabota duk wanda ya tsarkake zuciyarsa rayuwarsa duk wanda ya tsarkake ta Allah ce wallahi ya rabota sannan wa qad khaba man dassaha duk wanda yayi wasa da rayuwar Allah ce ya tabe a gobe alkiyama wasu ka ce ai kamar wannan ayar kamar ayar da take cikin suratul fussilat da Allah ya ce wa wailul lil mushrikina alladhina la yu'tuna zakah azaba ta tabbata da mushrikai su da wanda ba su fidda zakka to haƙƙin Allah in ya kai to fidda ake sai a baiwa mi wayanda suka cancanta mutum takwas a alqur'ani Allah ya zano ya zano su Allah ce su ake baiwa zakka sai Allah ya ce والذين هم لفروجهم حافظون siffa ta hudu Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun su fa masu imani game da farjin su Allah ya ce hafizun suna masu karewa game da farjin su Allah ya ce hafizun suna karewa ba sa yin zina sai Allah ya ce إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Allah ce illa ala azwajihim sai dai akan mata takin su suna saduwa da su su more aure da Allah subhanahu wataala ya halitta a tsakanin su aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda da masu ta mallaka na bayu da kuyangu Allah ce fa innahum ghairu malumin ai ba su ba ba a zargin su da mutun ya zo ya ji dadi da matarsa ko kuma kuyanga da yake mallaka Allah ce su ba abin zargi bane Allah ce masu imani suna kare farjin su ba sa yin zina zina hadari ce a rayuwa zina musiba ce zina tana kawo lalacewa tattalin arzikin ƙasa zina tana lala tana kawo gurbacewar rayuwar dan annabi adam zina tana hadda musibu tana haddasa musibu na duniya da lahira zina bila'i ce zina musiba ce zina tashin hankali ce wallahi Allah ya kare mu da zina zina zina Allah ya kare mu da zina a alkur'ani mai girma duk laifi na duniya Allah cewa kada a aikata amma da yazo zina sai Allah ce wala taqrabu zina kada ku kusa da yin ma zina shi yasa imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yace az-zina dainun ita zina bashi ce zina yace bashi ce aka aka aka ramaka Allah wa zai biya yace ai idan kaga mutun ya zai ce to wallahi a dauki bashi ne malam wa zai biya yace diyansa zai za su biya idan kai da diyan makocinka ko diyar wani bawan Allah ka bata kuɗi aka yi kai zina da ita kai iyakka idan ta tashi yin zina abin za ta bada wallahi shi yasa zina akwai hadari da yawa a cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke cewa istanibu sab'ul mubiqat ku nisanci abubuwa masu halakarwa gu- guda bakwai fa zakara minhum zina manzo Allah ya ambaci daga cikin su akwai zina idan kana son tattalin arzikinka ya roshe to ka dinga zina idan kana son ka dinga ganin kanka cikin damuwa ka dinga zina idan kana ga kana son wata musibu na duniya da alkiyama su tarbe ka ka dinga yin zina zina ma musiba ce mazinaci wallahi bai kwashewa lahiya mazinaci tun nan duniya Allah zai dinga nuna masa har zuwa tashin alkiyama shi yasa wallahi bayan Allah idan kana da ɗiya a wannan lokacin abin da ya fi maka alkhairi shine ka aurar da ita ka aje yariya a gida tashin hankali ne musamman irin wannan lokacin da muke ciki ka aurar da ita amma uwaye mu ji tsoron Allah ana zawa tambayar 'ya'yanmu aure sai mu kawo sharuɗa ma anzalallahu biha min sultan sai ka ce sai ka tayi kaza ko kuma sai mai kaza sai mai kaza wallahi manzo Allah yayi ka shaidi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan aka zo tambaya aure a gidanku wanda ya zo tambayar aure annabi ce ka yarda da mutuncinsa da kuma mi waton addininsa addini da mutunci wanda suka ce irduhu shine sana'a da yana da sana'a da zai iya ci da ta annabi ce fa zawwijuhu ku aura masa ita sai annabi ce wa illa idan kake aura mai diyarka da wani a hadafikin duniya kawai annabi ce takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir banna za ta fitina za ta bayyana a cikin ƙasa sai kuma banna mai yawa za ta abu yan uwa mu ji tsoron Allah a zo tambayar diyarka aure ta kai aure ka ki aurar da ita wai don wani hadafi na rayuwarka ba mu ce kar a sa yara boko ba ya halitta mace ko gidanta tana iya ta yi karatu ya halitta ta je ta yi karatu amma amma idan aka zo aure to wallahi ka aurar da ita kar ka hana diyarka yin aure dan kana so ta kawo maka bak bata kawo baka kuma ta kawo maka garan bak Allah ya sauye kun gane garan bak ko eh wannan zai tashi tara maka hannu ta da sahi inda babu fatiha kenan shi yasa wallahi uwa wasu uwaye suna shiga cikin haƙin ɗiyansu za a zo tambayar yariya aure a hana wata baiwa Allah aka zo tambayar aurenta uban ya bada aure sai ce amma matsalar ba a biki yanzu sai baɗi to yariyar tana tana tana yaran yanzu kana ganin su wallahi suna son aure watan da wallahi akwai da za ta iya aure da kanta wallahi da ta makanta aure akwai da za ta iya wa kanta aure wallahi da ta aure da kanta uban ya ce ba a biki sai baɗi tana wanke wanke sai kaza ta biyo sai ta fi da takalmi ta juha maka da ce yar badin uwa tana buƙatar auren kenan shi yasa bayan Allah idan aka zo tambaya auren da yake to ka auren saboda a kare a saddami watan a like hanya ta zina to Allah ya kare mu da sharrin zina shi yasa wallahi irin wannan lokaci da yake tarbiya ta yi karanci da a baka iya mata in kasan baka iya tarbiyar su iya matan da baka iya tarbiyar su goma a baka runduna ta aljannu a ce ka kula da su da a baka iya mace da baka iya tarbiyyantar da ita ka kula a kanta wallahi gwamma a baka runduna ta aljannu ka kula da su shi ne zama ka lahiya da kun Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sai ya duk wanda Allah ya baiwa iya guda biyu mata ya tarbiyyata da su har suka kai gun aure ya aure da su za su kasance shamaki da shiga jahannama sai Allah ya ce
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Allah ce fama yabtaga wara zalik fa ulaika humul adun hakikan duk wanda ya nemi jin daɗi na biyan bukata wa ɗa namiji da irin na mace ba ta da hanyar aure ba ba matarsa ba ba kuyanga ba Allah ce fa ulaika humul adun ai al mu'tadun masu kitar iyaka duk wanda zai je ya abuka ma mata da ba tasa ba annabi Allah ya ce ai wannan ƙetare iyaka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa duk wanda ya imani da Allah da ra tashi alkiyama kada ya shayar da gonan makocinsa da ruwansa mun fahimci karatun duk wanda ya imani wa Allah da ra tashin alkiyama manzo Allah ce kada ka shayar da gonan makocinka da ruwanka ma'ana kar ka abka matar da ba taka ba to Allah shi duk wanda ya nemi jin daɗin rayuwa ta aure ba rayuwa ta ɗan namiji da mace ba ta hanyar matarsa ba ko kuma bai wanda ya mallaka Allah ce wannan in kana neman dan ta'adda a duniya ba ke dan ta'adda kenan dan ta'adda na ƙarshe wanda yake ta'addanci na ƙarshe Allah ce wanda yake zuwa ya abka matar da ba nashi ba sai Allah ya ce والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون siffa ta biyar Allah ya ce masu imani li amanatihim game da amanonin da ake ba su tsakanin su da Allah da kuma amana ta take tsakanin mutane Allah ya ce ra'un suna masu kula amana tsakaninka da Allah na ka bauta wasa suna kula amana tsakanin su wa mutane suna kula da wannan amana sai Allah ya ce والذين هم على صلواتهم يحافظون Allah ya ce kuma siffa ta shidda masu imani har yau su ne ala salawatihim yuhafizun game da sallolinsu yuhafizun suna kiyayewa suna yi a cikin lokaci suna yi a cikin lokaci nan kiyayewa suna yin ta a cikin lokaci an tabi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyul a'mal af- afdal wani aiki ne fi annabi ce as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah cikin farkon lokacinta kai sallah a farkon lokaci yasa mutane mu kiyaye an wasu da yawa suna sallah ba cikin lokacin sallah ba musamman irin da azumin nan irin sallar lisha mafiya yawan masallaci ne cikin ta wallahi ba sallah cikin lokaci sai ga mutum tun karfe takwas an kira maka sallar lisha lokacin sallar lisha bai shigo ba lokacin duk wanda ya yi sallah lokacin sallah bai ba wallahi bai da sallah daga cikin shurutu sihhatu sala ko dukhulul waqt shigan lokaci shigan lokaci shartun min shurutu sihhatu sala to Allah ya ce game da sallah yuhafizuna suna kiyayewa sai Allah ya ce
أولئك هم Allah الوارثون ce ulaika humul warithun wa'annan sune wa'anda za su yi gado me za su gada الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Allah ce allazina yarisuna alfirdausa wa'annan bayun Allah masu wannan sifofi Allah ce za su gadi aljanna da ake cewa alfirdausa ya Allah ka sanya muna ciki Allah ce za su gaji aljanna firdaus hum fiha khalidun su a cikin wannan aljannar Allah ce khaliduna suna masu dawoma ba su shiga ba su fita in an shiga cikin aljanna firdausi annabi ya ce ba su Allah ya ce ba su fita Kha- sun dawoma a ciki yasa manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace da za ku roki aljanna ku roki Allah ya baku firdausi Allah ka bamu firdaus fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيجزون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤه نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أخزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم ربنا تبنا إليك ربنا تبنا إليك يا رحمن تبنا إليك يا رحيم تبنا إليك يا عزيز تبنا إليك يا حكيم تبنا إليك يا باسط تبنا إليك يا علي الكبير تبنا إليك يا حي يا قيوم تبنا إليك يا أحد تبنا إليك يا صمد تبنا إليك الذي لم يلد ولم يولد تبنا إليك ولم يكن له كفوا أحد تبنا إليك يا مجيب المضطر إذا دعاه تبنا إليك ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل توباتنا ربنا تقبل توباتنا يا رحمن اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم ربنا إننا عبادك نحتاج إليك ولا نحتاج إلى غيرك ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا ارفع درجتنا في إخواننا ربنا ارفع درجتنا في إخواننا اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وسل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين